الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ أكراتو a wannan rana ta lahadi wanda ya zamo sha tara ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shekara 1446 wanda ya dace da sha tara ga watan daya shekara ta 2025 za mu ci gaba da karatu a wannan littafi mai albarka karatun tasrifi na lamiyatul af'al ta ibn malik rahimahullah to darasin da ya gabata mun fara wani babi ko fasili da yake da alaka da wato abniyatul fi'li al-mazidi fihi wato auzanu na wasu ayyuka waɗanda yake sun samu ziyada sun samu ƙari a cikinsu mun yi baiti na farko sai lokaci ya yi muna halin nasa za mu tashi وافعل لذا ألف في الحشو رابعة وعاليا وكذا كهبي خعتدلا تدهرجت عزيط أحلو لسبطر توا لا مع تولى وخلب السنبس اتصلا yawar magani ko muna iya fassara su a shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala a darasin da ya gabata ya kawo muna ma'auni guda shida ya kawo af'ala da ya ce ka alama na biyu ya kawo fa'ala da ya ce wala ko sannan ya kawo fa'ala da ya ce walla wa walla kenan sannan ya kawo istaf'ala da ya ce istaqama haka ya kawo na biyar if allala kama ihiran jama da ya ce ihiran jaman fasala sai na shida shine in fa'ala shine in fasala to su ne muka yi sharhin su a darasin da ya gabata aga ya kawo mana ma'auni shida to baitin da za mu tashi a kansa to zai fara da na bakwai kenan Ashehu Ibn Malik ya ce, Waf'alla, hakanan waɗannan haɗafi ne, ga can da ya ce, Ka alam alfi'ilu ya ati, aiwa ya ati alfi'ilu fi'ili yana zuwa da ma'aunin if'alla, eh, if'alla, amma if'alla ɗin nan za alifin. ma'abuci alifin rabi'atin alif ɗin tana ta hudu ta hudun harufa fil hashwi kuma takan zo a tsakiyar kalma tsakanin ainul kalima da lamul kalima sai a ƙara alif sai zamo mi kenan if'alla if'alla mm. kaga in ka duba mun ƙara alif tsakanin mimun tsakanin ainul kalima da mi da lamul kalima ko? To wannan shi yana daga cikin ma'aunai. Kenan an ƙara hamzatul wasli a farko sannan mi? Sannan kuma da alif. Yawwa, sannan kuma mi? Ta kaga sulasi ne amma kuma an ƙara masa abubuwa guda uku harfa guda uku aka ƙara masa to ina misalin wannan shine kamar ka ce ihmarra eh arrajulu kai mutumin nan yayi ja ihmarar rajulu ko wajihun rajuli an gane ma'ana tsara za humratin shadidatin ya zama ma'abuci ja mai tsanani irin su ibu ya ba wajihun rajuli fuskarsa ta yi fari irin su iwarar rajulu ka ya zama ido ɗaya sosai to wannan akan kawo ta asalin kalmar ihmarra daga hamira ne me ma'ana hamira ya yi ja to in ka ce ihmara ka ƙara waɗannan abubuwa guda uku harufa guda uku to ma'ana jan ya ƙaru sosai ya yi tsanani ya yi tsanani ƙwarai da gaske to shi ne amfanin wannan ziyada ɗin kaga ya fi saboda ka ce mi hamira eh, hamira zaidun to in ka ce ihmara zaidun can hamira zaidun zaidu tsara za humratin ya zama ma'abuci ja amma in ka ce ihimara to an samu ziyada shine tsara za humratin shadidatin kun gane hikimar ziyada din to wannan shine in abu kaga launin shi ya kai matuƙa irinsu ko da baki ne iswada e, to shine sai kai wannan ziyada sai ta baka wannan ma'anar to shine ma'anar wa fa'alla za alifin fil hashwi rabi'atin in ka duba zaka ga alif din ita ce ta hudun haruffa din tun da farko mun samu hamzatul wasli sannan mun samu fa'ul kalima sannan mun samu ainul kalima uku kenan sai alif alhashu shine wasu shai tsakiyar abu wa'ariyan haka shi if Allah ɗin nan yakan zo a matsayin tuɓaɓɓe daga ita wannan alif ɗin wato ba tare da an ƙara alif ɗin ba shine ma'aunin if Allah if Allah kaga wannan an tuɓe an tuɓe wazanin da mi da alif ko eh kaga yana da bambanci da if'ala to wannan if'ala shi ko me aka ƙara harafi biyu kawai sulasi ne mazidi da harufa guda biyu an ƙara hamzatul wasli ma'ami ma'at tad'if tunda asalinsa fa'ala ne ko fa'ila ina misali ihmarra ihmarra zaidun shi kuma anassa tsara za humratin kasiratin shi kuma ya zama ma'abuci jan ya yi yawa wancan ya yi tsanani wanga kuma jan ya yi waita wato in abin yawa ya yi to sai ka yi amfani da ma'aunin if Allah irin su ibiyabba wabu yabbat ainihu a gani yauwa idonsa sun yi fari sosai ko sun yi fari da yawa an gane to haka iswadda iwarra in abin ya yawaita kenan to kaga wannan ya zamo ariyan ma'ana ariyan min min alifin sai zamo kenan na farkon ya fi tsanani shi kuma wannan yawa ya fi ko? wannan shi ne bambancinsu to shi ne wa'ariyan wa'ariyan na takwas kenan ko? to sai na tara waka za ka haka yana daga cikin ma'auni wanda ya samu ziyada shi ne me ihibayyaha eh ihbayyaha shi kuma ala wazani me if ayyala if ayyala if ayyala shine ma'auninsa eh saboda ihbayyakha asalinsa hab- ah, habakha ne habakha an gane to akan ce ihbayyakha sabiyu eh iza samina yaro yayi kiba hmm? eh kuma akan ce ihbayyakha rajulu lokacin da ya kumbura ya cika shi ma Eh, haka akan ce ihbayyakhal ibilu Eh, ma'ana ya zura waya ne don ya ciyo ciyawa ko kuma ya jayo wani abu to shi ma na amfani da lafazin to shi kuma alawaza ne if ayyala Eh, to shi kuma me aka kara hmm? me aka kara a cikinsa tunda mun ce daga habaka ne Hmm? an kara hamzatul wasila a farko sannan mi sannan kuma ga ya'un Hmm, kenan haruffa uku aka kara musu tunda yawon din mushaddada ce Hmm? Hmm, tunda asluhu ha baka ala wazni fa'ala kaga sulasi ne to yanzu kuma in ka kalli if ayyala ga hamzatul wasili ga fa'ul kalima ga ainun ga ya'un mushaddada ga lamun sai su baka harufa nawa kenan harufa shida to wannan kenan sai wazani na goma daga cikin mazidai i'tadala ya daidaita shi kuma ala wazani ifta'ala na hau i'tadala yuqalu adaltun rumha na daidaita mashi fa'ata dala sai daidaita shi kuma asluhu daga adala ne kaga sulasi ne sai ya samu ziyada harafi nawa guda biyu hamzatul wasli da ta'u lifti'ali ta'u lifti'ali hmm? ta'u lifti'ali Eh, ita kuma ah, ita ma wani zubin ana ƙara ta saboda a nemi abu kaza ya kasance kaza bayan da ba haka yake ba Mm, in ka ce e ita dala zaidu to kaga da bai daidaita ba daga baya sai ya samu daidaita to wannan baiti kenan sai baiti na gaba تدهرجت عضيطه لو بطر توالى مع تولى وخلب السنبس اتصل تو اتصل ga can ƙarshen baiti to waɗannan baitoci ko kuma waɗannan afa'alla za a ambata su ma sun sadu da abin da ya gabata a baya shine fi'ilin tadaharajat eh da azyata da ihlaula da isbatarra tawala ma'a tawalla wa khalbassan basat to ittasala sun sadu su ma sai ka sadar da su da waɗancan da suka gabata eh baitocin da suka gabata kenan to sai wazani na goma sha ɗaya shine ta daharajat ala wazani ta fa'alala akan ce ta daharaja ayyu qalu akan ce daharajtul kurrata fata daharajat na tura ƙwallo sai ko ta gangara sai ta gudu to asuluhu da haraja ne kaga ruba'i ne Eh, ruba'i ne harufansa hudu ne sai ya samu ziyada harafi ɗaya shine ta'un a farkonsa Eh, sai ya koma madadin da haraja ya koma ta da haraja ta da haraja alawazi ne ta fa'alala Mm. mun yi ruba'i a baya cewa yana da baiti a yana da wazani ɗaya to nan kuma gashi kaga ya shi ne fa'alala to nan kuma gashi ya samu ziyada ta'un ta fa'alala to sai aziyata shi kuma ala wazani fa'ayala aziyata fa'ayala akan ce aziyata ar-rajulu idza ahdasa inda aljima eh idan yayi rihi ko yayi iska lokacin da yake saduwa da mace to shi ne akan ce aziyata aziyata shi ne ma'anarsa to ma'auninsa fa'ayala ne fa'ayala ne shi kuma ya samu ziyadar ya'un to amma wannan ziyara malamai suka ce ta ilhaƙi ce ba don lafazin ya bayar da wata sabuwar ma'ana ba don asalin fi'ilin eh asalin fi'ilin menene hmm? awaba awaba awaba shine asalinsa aidan za'un eh, zalun sai ta'un to sai aka ƙara ya'un tsakanin zalun da ta'un sai koma mi awaba to kaga sulasi ne sai aka yi masa ƙarin harafi ƙwaya ɗaya don a yi ilhaƙin shi da fa'alala da haraja to wannan ana kiranta da ziyaratu ilhaƙin ita larabawa sukan yi ta ba don lafazi ya bayar da wata sabuwar ma'ana ba kamar yadda waɗancan suka gabata za mu ga kowanne in mun duba to ƙarin da aka yi ya haifar da wata ma'ana wadda da kamin ƙarin babuta. to shi wannan ziyara ta ilhaki ba haka ba ne kawai akan yi shi ne domin a riskar da shi da wasu auzanu to shi wannan auza ya yana ciki fa'ayala yana daga cikin waɗanda larabawa suka yi amfani da shi amma don a riskar da su da waɗancan to wannan yana, yana daga ciki saboda haka ziyadarsa ta ilhaki ce kun ga mun samu ɗaya daga cikin waɗanda yake an yi ziyadarsu saboda ilhaki zai ambaci guda biyu a cikin wannan baitin su zama uku kenan to sai ma'auni a na sha uku kenan shine ihlaula ihlaula eh akan ce ihlaula sharabu ai sara hulwan abin sha yayi zaki hmm? ko ka ce ihlaula ta'amu bi ma'ana taba kai abincin nan yayi yayi daɗi an gane? to shi ne mana ihilaula an gane ko? ta wanda shi ne shi kuma alawa zane if awala if awala shi ne shi kuma me aka kara harufa uku aka kara shi masu lasi ne an ƙara hamzatul wasli a farko an ƙara wawun an ƙara ainun tunda asluhu fa'ala eh ainun ta biyu kaka ce ainun kawai tunda ainun din guda biyu ce to sai ka ce ainun ta biyu ta kamin lamun ala din a asluhu fa'ala asluhu fa'ala eh dan asalin fi'ilin hala hmm? yawwa to yanzu larabcinka ya yi ƙarfi to shi ne sai ka ce baka buƙatar hala sai ka ce ihlaula ta'amu aw sharabu sai a ce ka lai wannan ya zama wasu wahin zamaninsa ya zama wasu wahin zamaninsa ko ya zama wasu wahi to shi kuma ana ƙara shi don a ƙara nuna cewa wato daɗin ya yi ya kai matuƙa sosai shi ma yana nuni akan cewa daɗin ya kai matuƙa sosai yadda ake buƙata ta kan yi amfani da wannan sai ma'auni na gaba na sha hudu kenan ko da ya ce isbatarra isbatarra eh shi kuma alawa zani if alalla if alalla if alalla shi kuma biya ka kara eh harafi biyu an ka kara eh an kara hamzatul wasli ma'a tada'if ruba'i ne asluhu hmm sabatara sabatara fa'alala sabatara fa'alala sai aka ƙara masa mi hamzatul wasila a farko sannan harafin ƙarshe aka yi masa da'ifi aka ce isbatarra isbatarra sha'aru gashi ya yi tsawo in gashin jiki ko naka ya yi tsawo to sai a ce isbatarra Mm. To wannan shi ne. To shi ma ana faɗa wannan a yayin da tsayin ya kai matuƙa. To haka tawala, shi ma daga cikin ma'aunan akwai tawala, ala wazani tafa'ala. Mm? Tafa'ala. Mm. Shi kuma ya samu ziyara harafi nawa. guda biyu da ta'un da alif da asuluhu fa'ila ne tun da asuluhu waliya waliya to sai koma tawala bibiya kenan akan ce walaitu sauma fatawala na bibe azumi sai kuma ya min mudawa ma'ana yana daga cikin ma'anoninsa al-mutawa'a sai ya daga cikin ma'anoninsa na ke kawo akwai attakalluf ka nuna kamar ka siffantu da kaza ba kuma ba haka ba ne ko a nuna kamar ya siffantu da kaza amma alhali ba haka ba ne irin su ta jahala ta gafala ta ama da sauransu da ake faɗa to sai na gaba ma'atawalla eh na nawa kenan sha shida tawalla ala wazani tafa'ala tafa'ala tawalla shi kuma ya samu ziyadar harafi biyu shi ma sulasi ne asluhu fa'ala aka ƙara ta'un sannan ainu aka yi mata ta ba'ifi sai koma tawalla asalinsa shi ma wale ne kamar na wancan da ya gabata hmm? kakan ce tawallal amra ai lazimau ya jibinci wani al'amari kaza to sai a ce tawalla sai na gaba halbasa me ma'anar halbasa akan ce halbasa kalbuhu eh zuciyarsa ta lalace eh shi kuma alawa zane me fa'alasa fa'alasa shi kuma me aka ƙara hmm? a kaji tsoron Allah sino aka ƙara asalin sa haifa alayi asalin halbasa daga halaba ne halaba me ma'anar halaba shine yaudara ko fitina ko lalata abu to sai aka ƙara masa sinin ƙarshe sai aka ce halbasa to shi ma wannan ziyadarsa ta ilhaƙi ce an ƙara wannan sinin ne don ya haɗe da fa'alala halbasa fa'alala halbasa fa'alala haka sambasa me ma'anar sambasa ma'ana asara'a sambasar rajulu e, namiji ya yi gaggawa hmm? alawa zane saf'ala saf'ala ba saf'ala ba saf'ala sambasa saf'ala sambasa fi sairihi iza asara'a domin asalinsa shi kuma daga mi na basa na basar rajul to shi da sai a ce sambasa kaga shi kuma ziyadarsa ita ma ta sinin ce amma a farko sai ka kara ta a farko to wannan su ne guda goma sha takwas sai baiti na gaba za a tashi wazani na goma sha tara insha Allah. an za mu kwana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh